akwai hadisi da muka karanta jiya hadisin abu huraira wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ayyub alaihi salam yana wanka babu tufafi a jikinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da ainihin fari na zinari jaradan min zahab fari na zinari faja'ala yahtafi yahtafi fi saube ya rika iba yana zubawa a cikin taguwarsa ko tufafinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyub alam aghnika an hadha alam aghnika an hadha ko amma aghnaituka an hadha ce ya ayyuba ban wadatar da kai daga wannan ba annabi ayyuba ya ce bala wa izzatika la astaghni an barakatik ce na ratse da izzarka la ghina li an barakatik ba zan iya wadatuwa ga barin albarkarka ba a wannan hadisi akwai wasu waɗanda suke sukan abu huraira radiyallahu ta'ala anhu don ya ruwaito wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suke gaya masa baƙaƙen maganganu suna zaginsa suna tuhumarsa da yi wa annabi ƙarya da cin mutuncin annabin Allah da cin mutuncin annabi ayyuba kuma waɗanda suke irin wannan tuhumce-tuhumce tuhuma ce da ba wai ta tsaya kan abu huraira kaɗai ba kusan dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka ruwaito hadisan da suka saba wa san zuciyarsu to sun zarge su sun tuhume su sun kuma gaya musu bakakken maganganu sun ci zarafinsu sun ci mutuncinsu sun fassara hadisan kuma yadda zuciyarsu take su a sukan abu huraira saboda wannan hadisi waɗanda suka yi irin wannan su ne masu bin addinin shi'a su suka soki abu huraira akan ya ruwaito wannan hadisi da ba wasu hadisi to amma yanzu suna magana akan wannan hadisin su suka rubuta cewa tun da daman can ba su yadda da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai yan tsirari suka yadda cewa su ne sahabbai amma mafi yawan sahabbai manya manyan duk suna zagin su suna gaya musu bakar magana abu huraira yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya masa tsawon rai ya daɗe yana karantarwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadu a hannunsa da dama saboda haka ya rawaito hadisai da dama waɗanda suka ci karo da muradin waɗannan mutane da aƙidunsu saboda haka dole ne su bata shi domin suka bata shi sun san cewa wani kaso ne mai yawa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zube shikenan kaga hakansa ya cimma ruwa ya cimma ruwa akwai wani da ake kira al-hashimi ibnu ali yana da website ya yi rubutu ɗan shi'a ne ya yi rubutu a kan wannan hadisin cewa wanda yana daga cikin hadisan ƙarya da abu huraira ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ci mutuncin annabi ayyuba ce na farko ya zai ce annabi ayyuba yana wanka uriyanan babu tufafi a jikinsa kai ka ce allah ya haramta mutum in zai wanka a cikin gurin da gashi sai shi ya haramta masa ya tuɓe tufafinsa akwai inda Allah ya haramta wannan akwai aya da ta haramta wannan bare a ce yaya za a jingina wa annabin Allah abinda Allah ya haramta kuma koda a ce yanzu haka muna da wata aya karara da ta ce kada ɗaya daga cikin wannan al'umma ya yi wanka a ban ɗaki tsirara sai muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa annabi ayyuba ya yi wanka tsirara wannan za ta samu zage a tabi ayyu a shari'a sai ta ce shari'a mu shari'a mu daban da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ci kowannen ku mun sanya musu shari'a su da tsarin rayuwarsu Allah yana iya halatta wa annabi ayyub abinda zai haramta ma wannan al'umma kuma ire-iren su suna nan za cikin kissar annabi Suleiman da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin ayyukan da aljanu suke masa ce ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat ce suna masa aikin da ya ga dama min mahariba na manyan gine-gine wata masila da butun-butumi butun-butumi ya halatta musulmi ya zanto yana sana'ar sai da gumaka butun-butumi da za a gina da taɓo ko a sassaƙa da itace ya halatta asan cewa wannan abin haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal musawwirina ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah masu suranta wani abu mai rai ranar gobe kiyama sun fi kowa tsananin azaba a wutar jahannama haramun ne mutum yayi sana'ar sassaka gunki ko wani abu mai rai ko yayi sana'ar sayar da shi amma gashi alqur'ani ya gaya mana cewa daga cikin ayyukan da annabi Sulaiman annabin Allah yake sa aljanu su yi masa suna masa sassaka masa mutum mutumi yanzu sai ka zagi alqur'ani saboda ya faɗi wannan kace ya ci mutuncin annabi Sulaiman sauraka abu nawa ne aka halatta a wasu shari'u aka haramta a wannan shari'ar Allah subhanahu wata'ala ya haramta a wannan al'umma wani ya yi ma wani sujjada amma ɗan uwan annabi Yusuf mai Allah ce farafa abawaihi alal arshi وخروا له سجدا ya dora ya daga iyayensa ya dora su akan kujerar sarauta suka fadi kuma yan uwansa duka suka yi masa sujjada yanzu ya halatta wani ya fadi wani sujjada saboda wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan yadda wani ya yi ma wani sujjada da sai in ce mace wa mijinta shi kaga ba a yadda wani yawar sujada ba sau da haka shari'a ta kowane annabi daban to wannan inda ma a ce mun samu wani abin da ya haramta mutum ya shiga banɗaki ya tuka kayansa ya wanka ballantana babu to sai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ayyub ya tasiru uryana sai a zagi abu huraira in ban da rashin hankali da neman kawai ana son a samu abin da za a ci zarafin annabin Allah a ci zarafin sahabin annabin Allah sannan sai ya ce shi wannan mutum sai yake cewa kuma kuma ya za a yi a ce annabi ayu yana son dukiya har ya rika kwasa yana zubawa a rigarsa kai ka ce mutum ya so halal dukiya ta halal haramun ne haramun ne wanda yana kore ta ƙawa a jiyan nan mun yi magana cewa daga cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya ba su dukiya mai yawa mun faɗi cikin su akwai annabi Ibrahim baki in yayi wannan sai ya kawo musu dan maraki ko su ne ko mutum biyu uku yayi sai ya kawo musu dan maraki za su ci su rage sai wannan ya rage matsayin annabi Ibrahim da yana dukiya kai ga ma annabi Sulaiman alaihi salam da mahaifinsa Dawud mulki gaba ɗaya Allah ya ba su annabi Suleiman ba ma mulkin mutane ba har na aljannu Allah ya bashi wanda ya rage masa matsayi kuma shi ya roƙa ma ya ce a bashi rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di shi ya ce Allah ka gafarta min kuma ka bani mulkin da wani bai dace da shi ba bayana yau da Abu Huraira ne ya ruwaito wannan maganar ya ce annabi Suleiman ya ce a bashi mulkin da kada a ba wani bayansa da yanzu yana da yana tsina abu huraira duk abinda za ka ci ishkalinsa wato kaga cewa kai a kwakwalwarka yana da matsala saboda abu huraira ko anas ko wani ya ruwaito sai ka samu kwatankwacinsa alkur'ani in za ka zagi abu huraira saboda wani za ka zagi alkur'ani akwai abinda malamai suke cewa mushkilul ahadith hadisin da zai rikitar da mai karamar kwakwalwa ya kasa ganewa to haka nan a alkur'ani ma akwai mishkilin qur'an ibnu qutayba wanda ibnu taymiya yake ce masa adibus sunna yana da yana da littafi sunan shi mushkilin qur'an wani abu da yazo da alkur'ani wasu masu kankanwar kokolwa suka kasa fahimta ni na tabbata yau da abu huraira ne ya rawaito ba ai alqur'ani bace tace abu huraira ya ce annabi sulaiman ya roki Allah ya bashi mulkin da kada ya ba kowa irin sa da babu yadda ba za su tsare ta abu huraira akan wannan ba to alqur'ani ya faɗa to idan har annabi sulaiman ya nemi mulki mulki ko baya yiwa ba dukiya ka taba ga wanda ya mulki babu dukiya a hannunsa yayi mulki amma talaka fitak eh sai dai a zo maula wajensa to shi gaba ɗaya ba ma mulkin mutane ba har da aljanu ya nema Allah ya hore masa har da iska wanda ya rage darajarsa a gurin Allah bai rage darajarsa ba saboda ka dan annabi ayyub ya kwashi zinarin da ya gani Allah ya zubo masa da shi sai ya zama wani aibi dan annabi ya bada labari san dukiya wani abu ne jibilla ce fitira ce a cikin dan adam abinda aka hana shi ne su shagaltar da kai ya shagaltar da kai daga bautawa Allah amma wani zai sami dukiya da ita ce ma zai ƙara bautar Allah din zai taimaka ma waɗanda suka cancanci taimako ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta halal a hannun mutum na kwarai in dukiya ta halal ta je hannun mutum na kwarai an washe dan zai taimaki masu bukatar taimako ashe dan annabi ayyub ya so alkhairi ya so alkhairi dukiya ta halal alkhairi ce alkur'ani ya faɗi wannan wa innahu li hubbil khairi la shadid wa Allah yake sifanta ba dan adam ba annabi dan adam annabi ayyub ba dan adam bane ko mala'ika ne Allah ce dan adam yana tsananin san alkhairi ka je ka duba tafsirin duniya me alkhairi anan me alkhairi anan ba dukiya ba Allah ce dan adam yana so annabi Dawud annabi ayyub ba dan adam bane abin da ya so ba alkhairi bane dan ka so alkhairi sai zama sai zama matsala kuma shi wanda yake sukan shi wanda yake sukan annabi ayyub a ji a binciki tarihinsa a gari ya yake shi hatta haram ma nema yake watakila amma shi wannan alkhairi yake nema ba sharri ba Allah ya kirawo dukiya alkhairi a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wataala yana maganar kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini walaqrabin Allah ya rubuta wa ɗayan kuɗin mutuwa ta zo masa in ya bar alkhairi me yake nufi da alkhairi anan dukiya to sannan ka duba dukiyar wannan fa dukiya ce daga Allah kai tsaye ba ma wani abu bace da take da shubha kai yanzu kana cikin gurin wanka ka ga fari na zinari suna zubo maka kasan daga Allah ne ba ta da wata shubha dan menene ba za ka tara ba sai ya zama laifi shi yasa yake cewa la ghina li an barakatika ya san wannan wata albarka ce daga Allah kuma ubangiji subhanahu wataala ya mayar masa da abin da ya rasa ne ya rasa iyalansa ya rasa lafiyarsa ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa Allah ya dawo masa da kayansa sai ya zama laifi dan Abu Huraira ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Annabi Ayyub yana wanka Allah ya zubo masa fari na zinari ya rika tattarawa sai ya zama laifi sai a zagi Abu Huraira ce dan me kuma wani rashin hankalin ma har cewa yake to ba an ce ya cire kayansa ba ina ya samu kayan da ya rika tattarawa a ciki kaji wata hauka wani hauka yanzu ka shiga wajen wanka ka cire kayanka wani abu ya taso ba ka ɗauka kayanka ko kuma in ya tashi fitowa tsirara zai fito kayansa ba sa tare da shi amma saboda rashin hankali shi wannan alhashimi ali abin da yake cewa wai to ba kun ce tsirara yake wanka ba ina ya ga tufafin da ya zuba da yake tattarawa a ciki kaji mara hankali to irin waɗannan haukan da wannan hauma haumar ita ce wasu suke kwasowa kuma yanzu sai zo su tara jama'a wanda ba san inda suka sa gaba ba sai su rika cewa sun je sun yi bahasi sun yi bincike sun gano kaza kaza wanda duk mai hankali in ya zo ya ɗauki wannan abin sai ga cewa wannan abin zai zama falala ce ma ga shi wannan da ake magana a kansa wannan mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala yake baiwa annabi ayyub annabi ayyub hadda cewa ma in Allah ne yake saukar masa da farin na zinari to dan menene zai rika zarginsa yake cewa ba na wadatar da kai ga barin wannan ba ba duk tambaya bace take matsayin zargi akwai tambayar da take matsayin sanar da kai wani ni'imar da Allah ya yi maka dan kai masa godiya Allah subhanahu wataala ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyin ba alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dhallan fa hada wajadaka a'ilan fa aghna alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wannan ba tunatar da shi ni'imomin da Allah ya masa bane saboda haka ba duk tambaya bace take a matsayin suka ko zargi kuma ba Allah ne ya sauko masa da shi ba tunda ko shi ya saukar masa da shi shi ya san cewa wata ni'ima ce Allah ya masa dan ya ga godiyarsa saboda haka a irin waɗanda za su rika ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga waɗanda suke masu ɓata sahabban annabi sallallahu alaihi masu zakin su dan kamar yadda na faɗa dukkan waɗannan hadisai da yau zaka ji wani a nan ko a can yana zagin sahabban annabi a kansu yana cewa a cikin bukhari akwai hadisi kaza ƙarya ne a cikin bukhari dukkan waɗannan hadisai zaka samu zaka same su a cikin littattafan mustashrikun yan ciranin addini arna yahudawa wanda aka fi sani da orientalist zaka samu a ciki suke ɗaukowa suna zagin musulunci da wannan zaka same su a cikin littattafan shi'a wanda suke so su bata sabon annabi saboda haka a ciki to sai wani ya zo ya fake ya ɗauko waɗannan abubuwan da su suka fara sukan sahabbai da su sai ya zo ce maka bincike yake yi ya gano kaza ya gano kaza ya gano kaza ya gano kaza sau da ba wani bincike waɗannan ƙazantattun littattafan yake biyu yana karantawa a dukkan hadisan da zaka ji suna suka in ka koma zaka samu ƙarƙashin waɗannan mutane suke ebo su babu wani abu wanda suna su ne suka binciko da haka wannan da'awa ta sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da soke hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba tare da wata hujja ba sai san kai sai molanka wannan da'awa ce da ya kamata a tashi a fuskance ta a fuskance ta da ilimi ta kanta hukuma tana da abin da za ta iya takawa a nan na kada ta bar irin waɗannan miyagun aƙidu suna yawo a cikin al'umma domin ba za su tabbatar da ɗabi ido ba a kwanan nan a jiya ne ake gaya mun cewa akwai wani anan jihar bauchi da shi ma ya tsoro da waɗannan abubuwa amma gwamnati ta taka masa birki to kaga in hana samun irin wannan abin yabo ne ga ita kanta gwamnati cewa ta damu da abin da ya shafi sha'anin aƙidar aƙidar musulmi saboda wannan shine farkon abin da ya wajaba mai mulki ya yi la'akari da shi shine kare aƙidar musulmi daga abin da zai gurbata ta aƙidar musulmi an gina ta akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai ci karo da waɗannan abubuwa guda biyu ko ya lalata fahimtar mutane dangane da alkur'ani ko sunna to wajibi ne gwamnati ta tsaya ta ga cewa wannan abun ba a bashi dama ya yadu ba domin yaduwarsa zai jawo fushin Allah fushin Allah kuma in ya sauka ga al'umma to ta gama ta gama halaka man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa ce duk wanda fushi na ya sauka akan sa ya gama halaka saboda haka muna yin godiya ga wannan kokari da ita hukuma ta yi kuma muna goyon bayan ta akan haka kuma muna son irin waɗannan abubuwa a rika lura da su ana sa ido akan su